نوما إلى أن يمتلكم من في السماء قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى وإن يتفرد idan ma'auran sun aka samu rabuwa tsakanin a maimakon a ce auren ya dore ko a gyara a haƙura a zauna a'a sai aka ga ban madai rabuwa duk da lagi ko dai ta fuska cewa mijin ya saki matar ba tare da ya nemi ta bashi wani abu ba awu da kuli ko ko a'a sai da ta bashi wani abu ko ta ce da kanta ta ga ta gwammace ta ba shi wani abu ya sauƙaƙa mata da zaman da shi na yi zama ba ta gyara ba ta zaman da ke tsakanin su ba ta yi wani lakulanin sadi allah zai wadata kowa a cikin su daga ɗayan yi badalin ta fuskar ya azurta masa wanda ya fi wannan in shi mijin ne mata take cutarsa wannan ya dawo har ya raba da ita to sai allah ya musanya masa matar da ta fita in kuma matar ce mijin yake cutarta sai Allah ya musanya mata mijin da ya fi shi a ko ko ya zamo zuciya ta manta ba abin da su jabta da hankali a ce an rabu da abu kuma zuciya ta tsaya abin wannan abu abin da babu amma zuciya tana kansa to sai Allah azurta zuciyar ta manta da wannan abu sai zama shi mijin ya manta ma da wannan mata kamar ma bai taɓa zama da ita ba ko kuma ita matar ta manta da mijin kai ka ce ma bai bata taɓa zama da shi ba wa kana Allah wasi'a min sa'ati daga yalwar baiwarsa kuwa min fadli hilwasi daga baiwarsa wanda take mai yalwa wa kana Allah wasi'a ubangiji mai yalwatawa ne da halkihi ga halittarsa idan a cikin baiwa hakima gwani ne shi ma da fara kulau dangane da abin da ya tsara gare su da yawa a wato rabuwar takan zamo ta cikin karshe gare su gaba daya akwai inda yake a rabu din zai zamo ma ya ce wani za a ba ta sariya da insani wannan ne yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya halatta miji ya sauƙaƙa wa matarsa mace kaɗai da kyautatawa ba da wato kora da ta cin mutunci ba ko saki na cin mutunci ba wannan ba shari'a ba ta yadda da saki na cin mutunci ba ko da da aka yi ɗin an yi laifi amma kuma ya zarce haka ɗin bai hana ya zarce ba amma dai ba daidai ba ne a duban shari'a wani lafi ba wani littafi da bai zo da haka ba duk da shagaran da Allah ya saukar sun zo da cewa a ji tsoron Allah haka nan ba al'ummar da Allah bai umarce ta da cewa su ji tsoron Allah ba cewa al'ummar nan ta ji tsoron Allah shi ne babban abin da yake gaban kowa shi yasa za a ga manyan shehunne manyan waliyai manyan malamai abin da suke ta ƙara ƙarfafawa kenan maula mu shawa ba da tijani rabin lauta ala nu wasiyoyi nasa da wasiku nasa da wannan yake budewa cewa ina umarta ku ina umarta kaina da abin da Allah ya umarce mu da shi abin da shi aka umarta al'umma da suka gabata shi ne ne a tsaya a ji tsoron Allah a duk wani hali na bawa bawa ya sa tsoron Allah a gaba in ya sa tsoron Allah a gaba shi zai fita da shi daga duk halin da yake ciki so da yawa bawa yakan wada hali amma zuciyarsa ta taimaka wasu wasu cewa to ko in an yi ale tsoron allah ne ma za a samu mafita ya za sai abin tsoron allah abu kuma ya kara rikicewa ko inda farko ya nuna kamar an samu mafita ashe sai ya zamo mafita ta shiga jeji ce ba ta a fito ba ne sai mutum ya gami da yaudara irin ta shaidan da ta zuciya a nuna masa cewa an kama tsoron allah a nan ai shi ne za ka samu mafita tsarin cinikin nan ko da yake shari'a ba ta yarda da shi ba to amma in aka yi fa akwai riba yau ce dauka cewa to akwai riba ya yi ta da farko ya ga riba amma a ƙarshe kudin kuma su zo su matsale ya ta wahala ya ta wahala ya zama gwamma ma da ba a samu riban ba saboda ne saboda an bar tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ko yaushe dai aka bi aka samu tsoron Allah to za a samu mafita kuma yattaqillaha يجعل له مخرجا آه ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله انزله اليك ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعزم له اجرا وان تكفوا وقلنا لهم ولكم mun faɗa muku mun faɗa musu in ka kafuru in ka kafirce bi ma su tun yi da abin da aka bace ku da shi fa inna la ma sawata wa tilal baki da abin da ke sama da baki da abin da ke kasa din na Allah ne halikan wa mulkan wa abida halittar sa ce mulkin sa ne bayin sa ne bala ta rarraro bi kufrikum kan ku ta dauka Allah zai cutu da kafircin ku ku ne kuke cutar kanku da kafircin ku ina asantum asantum li akunkum wa ina satum fala kama Allah ka zai rika kawo ku kamar yadda Allah baya amfanuwa da tsoron da kuke masa dan kun tsaya kun bi shi hakikanin bi to wannan biyayya da kuke masa ba za ta kare shi da komai ba ba za ta kare shi da komai ba kan ku ka tsara kan ku ka amfana abin da yasa su ce ku da cewa ku ji tsoron sa dan yana tausaya muku ba wai dai yana bukatar haka sannan ubangiji ya maimaita wannan ma'anar da ya ce wa kanin lagani ubangiji bai gushe ba mawadaci ne adil hariya daga halitta wa ibada ta da bautar da suke masa hamida abin yabo ne mahmudan da za ta yi a shi a kansa ya cancanci a yabo a yabe shi wani da auren numan su wanda za su yaba sun yabe shi ko ba su yabe shi ba ai wanda ya alheri ya ba da ni'imomi gaba ɗaya da wajen ni'imomi na sa ne kuma ba a ce ya yi ba ai ya yi ko ba a ce ya kyauta ba ai ya kyauta da mutum ma ana ganin yi alheri to ko ba a je shi ba ai alheri na sai da ba ko zuwan ma ake faɗa fa ajo fa sunobin lazi an ka ahaluhu walau sakatu a sunat alaikal haƙa'ihu mutanen nan da suka zo kai musu goma ta arziki sun tsaya sun yabe ka da abin da ka dace a yabe ka da shi irin wannan goma ta arziki da kai musu ka tantance a yabe ka in ko ba ba ke yabe ka din ba kayan da suka tashi da shi daga wajenka ayyaban ka suke wannan kayan ma ayyaban ka suke wani saka tu a sunat alaikal haqa'ibu to wa lika sunati ni amini saboda yawan ni'imomin sa wanda zai na kuma ta wa kala baki da abin da yake sanne da baki da abin da yake kasai din Allah ne karrarahu Allah ya ta wannan dan karfafawa ga maganar da aka faɗa a baya ne ya zama kojin mutawa ga abin da za a faɗa nan gaba wa kafa billahi wakila Allah ya isa wanda za a dogara da shi ubangiji ya isa wa bawa a matsayin madogara mu ko kullu ilahi wanda bawa zai wakilta duk lamarin sa gare shi duk bawa ko ne na bawa ya wakala wa Allah ya bawara wa Allah subhanahu wa ta'ala shikenan sai samu mafita wanda ya zama koyaushe Allah ke faɗaɗa wa lamarinsa aiki kan shi ne ya samu babban mafita kan إلينا وابت مستسلما فالراحة العظمى لمن فور تو إن يشاء in ya sha in Allah ya nufa yusikum sai ya tafi da ku ayyuka nasu ya ku mutane yukunikum ya karar da ku nan take a waye gari ba ku wa ya tiya ahadin ya zo da wasu abdullahi alaikum wanda suka fi ku gyaruwa ko ya kawo wasu ma ba mutanen ba a kawo su duniya su zauna a maimakon ku mutane da kuke ganin duniya kamar ta fice in Allah ya so a yau din sai ya dauke ku gaba da sai ya kuma wa kana la la zalika kadira ubangiji mai iko ne bisa wannan ba abin da duk ya nufa ba zai gaji da shi ba sannan ubangiji ya muna na aiki kuma wato ayo a tafi da jama'a ta yi ma a bar jama'a ga ta suna nan amma kuma kamar an tafi da ita saboda idan zama al'umma tana zaune ba ta da katabus ne kenan ai da ita da babu dukkan sai dai yadda aka ga dama za a yi da ita a ce mata yau ai an yi doka ta za a duniya dole ta bi yau an yi wannan dokar a duniya dole ta bi ko da ita tana da tsare-tsarenta da abin da take ganin ya fi mata mafita amma ba ni ba tunda ba ta ba ni ba ta tunda ba ta da katabus shi yasa kamar wannan ma ai an tafi da ita din ko da dai gatan amma kamar babu haka nan ma kuma a ɗaya mutane ta yi wa mutum shi ne sai abin da ya ci in ba abu za a yi sauraro a ji daga bakinsa ya za a yi kaza ko yaushe za a yi kaza amma in Allah ya so kuma sai a mai da shi ba komai komai ba yana zaunan ma ba za a neme shi ba ba to me zai yi a ciki me zai yi a ciki shi ba za a zai a ciki ba ya sa sai a yi abin da yake ba na ne amma a dinga yi ba tare da sauraron sa ba kaga ya zama kamar yana nan yana nan amma kamar baya nan ya zama lamarin kama kansa ba za a za sauraron ka ba saboda ba ka da wani kasa ba sai da ake shirya daga baya saboda ya abin yana fata kazo yana fata kazo yana fata kazo ko kuma ba abin da za ka yi a ciki ba abin da za ka yi a ciki ga masu yi shi yasa su ne za su haɗu su tsara ya za a yi yaushe za a yi a ga irin wannan shi ma kamar an tafi da mutum ne kamar an tafi da mutum ne kamar ba a cikin rayuwar ne shi yasa ubangiji dai mai iko ne akan komai shi yasa duk wannan tunatarwa ne gaba cewa ba wanda ya sami dama za a yi aiki don Allah babban amfanin samun dama kenan in kana ganin kai ka samu dama ba za ka hakki wa duniya lamarin duniya ka sa a gaba to abu ne mai sauki Allah ya nuna ma gajiyawarka ya dawo harkar duniya ba ta kai ake ba da yawa za ka ga wanda da yana tafiya ana bin sa baya amma ya dawo ba wanda zai bi sai ba wanda zai bi shi sai dai shi ya fi wani da yawa irin wannan ke wato ya kenan kaga sannan duk mutum ya samu dama to ya zai ba Allah shine babban amfanin samun dama an samu dama an ba Allah shine an more to sun matabbahal adada sannan ubangiji ya muna na tsawa yin aiki da gairi ne ga wani Allah da kawai da ni da ya ce man kana man kana yuridu thawaba dunya wanda shi ne fassa samun ladan duniya bi amalihi da aikinsa shi duk abin da yasa yake tsayawa ya aiki don ya samu amfanin duniya kan jihadi kamar yakin da yake zuwa yana zuwa ne lil ganimati dan neman ganima fakar ita kadai to fakar hada wanda yayi wannan yayi babban kure yayi kuskure فإن الله ثواب الدنيا والآخرة ثواب جارفا عليكم مبتدا ne aka jinkirta shi wanda jinkirta wanda dan a nuna hakan inda din labarin da aka gabatar da anan a zuwa amma sawabu ne da rufa ko mubtada ne fa inda la sawabu duniya wa lahira ladan duniya da lahira shi yana ga Allah tabaraka wa ta'ala ga wanda Allah ya nufa shi yasa ta yi kai da kake yi dan duniya ya zama ba ka samu ba sai ne saboda duniyar ma da kake ganin ta ta Allah ce sai wanda Allah ya nufa shi ke samun ta ba lalle ne ka samu ba man kana yurido hasan da ne nuti man kana yurido ajirata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu liman nuridu sai wanda Allah ya nufa duk kokarin ka akan sai ka samu duniya ba lalle ka samu ba sai Allah ya nufa za ka samu Ah, la inda gairihi ba wajen wani Allah yake ba ahadahu man ahabba me yasa ake neman ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu wanda duk na Allah ne duniya da lahira yake neman ɗayan wanda yake koma baya shine ah, duniya yake barin lahira kai da Allah ka je waje aka ce wajen nan bandin ake bayarwa na kuɗi amma bandin sun wanda kake so in kace bandin din yan naira biyar biyar kake so za a ɗauko bandin din naira biyar biyar a baka in kace na yan naira hamsin sun kake so za a ɗauko yan naira hamsin a baka in kace na ɗari biyar kake so za a ɗauko na ɗari biyar din a baka in kace na dubu kake so na dubun din za a ɗauka a baka to yanzu dan Allah da hankali kuwa ka je a ce to wani wanda zan za a ne koma ga na nan da na naira biyar biyar to Allah akwai hankali kuwa eh wanda ga wancan fa yanzu yan dari biyar biyar kowace ɗaya ta yi daidai da bandin ɗin nan ko yan dubu ko kowace ɗaya ma ta ninka wannan bandin biyu ce ita a guda ɗaya ma ko yanzu da hankali dan Allah ka ce a ne koma wannan to wannan ma kenan wannan ma har gane shi naira biyar ta dauki abu da yawa a cikin naira dubu in aka kwatanta da abin da duniya ta dauka a lahira duniya ba ta dauko ne ba a lahira kamar ba ta dauko ne ba a lahira don yasa kai da kaje wajen mai duka mai duniya mai lahira amma a yau ka nemi lahirar ne yasa ka tage ga neman duniya eh ga ga ga ga ga ga neman duniya ne hana ka neman lahira in da aka samu suna ta su gibari game da tunanin zunuban su amma wani wani asiri na yana je shi da dauka ko da za a je a miliyan ɗaya duniyar za ta bude ya ba bai damu da cewa ya laifuka ba ya aike wajen Allah me me yake kawo haka ai karancin fahimta da muke da ita karancin ganewa da muke da ita in ba don haka ba Allah ne shi Allah din nan shine da duniyar shine kuma da lahiyar a shi ne da duniya shi ne da lahira tun da za ka je wajen Allah neman lahira ba sai dai ka je kawai neman duniya ka ce kai duniya ka sa a gaba me zai ana wawa ya nemi na madaukaki ta baka ya za ka ce ibada ga Allah ya za ka ce ibada ga Allah wa kana la samiyan basira ubangiji bai gushe ba ni ji ne ga duk abin da bawa yake faɗa duk abin da ka faɗa Allah yana jin ka yana ganin kuma duk abin da kake aikatawa kar ka ɗauka za ka faɗi wani abu Allah bai ji ba kar ka ɗauka za ka aikata wani abu Allah bai gani ba alim yan masani ne da bukatu shi yasa zai saka kowa gwargwadon manufarsa ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhan lazina amanu ya wa'anda yake sun ba da gaskiya ya wanda yake sun yadda da Allah sun yadda da manzo sun yadda da Qur'ani ko roƙon wani na gaske lalle ne akan ku zama masu tsayawa da adalci yadda da Allah ba da gaskiya da Allah ba da gaskiya da manzo sallallahu alaihi wasallam ba da gaskiya da Qur'ani na wajen ta wanda ya ba da gaskiya ya zama a rayuwarsa gaba ɗaya ya tsaya ya yi adalci a tsaya a kwarai wajen riƙe adalci shadidin kiyami bil kisila tsananin tsayawa da adalci bil adalci adalci masu kokari akan haka masu lubunta da su sai da shi mutum ya adalci ga komai hatta ga kansa bai daidai bane mutum ya zalunci kansa in ya zalunci kansa ya yi laifi ba daidai bane ya zalunci wani ba daidai ne ya tauye hakkin mai hakki ba hakokin da cikin Allah ya bayar hakokin da cikin bayan Allah ya bayar ko da hakkin dabba ce ya bata in ya cuce ta sai an nema ta hakkinta kada dauka shi mutum ne ita dabba ce ai ba komai a'a ba haka abin yake ba kada dauka na ai kafiri ne da abin da ya ba ya sha ina ai ana faɗa man aza zunniyan fa an hasimu yau mal wanda ya cuci ma kafirin da yake zaune cikin musulmi da alkawari manzo Allah ce to da ni zai shari'a a ranar alkiyar ya za shari'a ta yi hani addini ya yi hani daga yin cuta a komi a kome ka a cuta ka a cuta kowa dan haka ne ma aka yi wa alkiyar na ganar sallah da sula na bilbayi na biyu annan nama mai kitabar mizana liya goma nasu bil kisti ai ko manzannin nan da saukar da littattafai duk akan manufar cewa a rayu rayuwa ta adalci ne ba don wani abu daban ba a shuha ba jaji da fi wazi na laika wace shuha da ba sai dawa da haƙi da gaskiya duk sanda za ku ba da shaida kan ku ba da shaida da gaskiya lillahi dan Allah dan duban Allah kan ku ba da shaida dan hangen wanda ku ba shaidar zai amfane ku ku duba Allah ta yi amfani ku Allah bai kada rama za ku ruwa wannan amfani da ya muku ba ga an baka abinci baka ci abincin ba Allah ya dauke ra ko kuma ka ci abincin ba Allah ya sauka ma da rashin lafiya ta yi ma sauka ma da rashin lafiya da za a ce to a irin wannan abincin ba rashin lafiya ba ta irin wannan ciwon ba ya son wannan abincin sai ga ka kuma shi yasa a ji tsoron Allah shine sai a sami mafita a komai walau kana tishari ba na musu ko da za ku bada shaida ga kawo da ku fashadu alaiha ku shaida a kan kan naku inda kuma tabbatar ba ku da gaskiya ku fito fili ku ce a nan ba ku da gaskiya shi ne ku tabbatar da gaskiyar da yake kanku haƙƙin da yake kanku kanku koyi domin abin da ake kira shahada shi ne bayyana gaskiya au ala gairi daidai shi ake bin wannan haƙƙin ko ko wani ake bi mutum nan shi ake bi ya faɗa ana bin nasa in wani ma ake bi ko wani ko da ɗansa ne ko mahaifi ya faɗa au alwalidain au alwalidain ko da akan mahaifan ku ne wannan dalili ne ka karɓar shaida ya nuna kenan a ce da in yi shaida akan mahaifansa za a karɓa bin rahuma yin haka kuma bai hana a ce shi ne biyayya ne gare su ba biyayya ba ta hukunta cewa a take haƙƙi na mai haƙƙi ko kaɗan biyayya ba ta hukunta a take haƙƙin mai haƙƙi ba bal huwa bi ruhuma bari ma yin hakan shi ne biyayya gare su ana bin mahaifinka kudi yana mutu kai ka san ana bin ka ka fito fili ka faɗa baba ana bin ka ana bin ka kai biya wannan haka tun da kai shi ne ma cikakken biyayya ga uban naka domin ko ta iya biya din ya samu kubuta amma an ka bi shi sai kungiya kungiya yadda yake yi shi ma ya a nan duniya to bai biya ba don yanzu lahira ba zai biya ba ne antum haula ijaratu akum ila ayati dina man yujadilu Allah wa man yujadilu Allah anhum yawm al-qiyamati amma alai bayin amma yakuda da mutum idan kana ganin naka ne a nan duniya ka san yadda kai ya fita to ran ji lahira da ka yi da shi din ne shi yasa ai gwamma ma ka nuna masa matsayin sa tun a nan duniya in ya gyara sai zamo ya tsira a lahira sai zamo ya lahira ta sa ta yi kyau wani garabina ko da yan uwa ne kakku ce za ku goyi bayan wani kakku ji tsoron zargin mai zargi akan tsayawa da lamarin allah lamarin Allah ya fi ƙarfin kowa a gaban ku ya fi girman kowa a wajen ku kuma kun gani idan shi al-mashudu alaihi wanda za a shaida a kansa mawadaci ne to Allah wa auraye Allah ya danganta da shi sai ku ce so da yawa wannan da mawadaci ne ba za a faɗa inda yake so domin ko ne haka ne zai iya taimaka mu ko kuma wani lokacin cewa wannan ai mawadaci ne zuciya ta ne masa wani hasada da ya sa da talaka kai karinsa ko ba tabbatar ba a ce ai za a goyi bayan talaka inda shi ba mai kudi bane ba mai kudi bane mu kudin ne da mu kudin ne da a kada ai haka din ne gaskiya a bashi gaskiya talaka ne mai kudi ne sarki ne menene wanda duk yake da gaskiya a bashi gaskiyarsa wanda kuma bai da gaskiya a nuna masa bai da gaskiya mai kudin ne basarake ne talaka ne kowa a nuna masa cewa bai da gaskiya kada dan ana tausaya masa yana cikin halin talauci a ce yayi abin da yake ba gaskiya ba amma a ce za a goyi bayan sa wai duban talaucin sa ka haka ba za da lamarin Allah ba mai kuɗi ne a fagira ko talaka fa Allah wa aula bihim Allah shi ya cancanta da su fiye da ku wa alam na salihin ma Allah ya fi ku sanin abin da yake maslaha ku ala ta tabi'ul hawa shi yasa bayan Allah kan ku yadda ku ce za ku san zuci a wajen ba da shaida idan ka bulgariya ta fuskar cewa ku goyi bayan mawadace yan neman samun yaddarsa ko ku ce za ku goyi bayan talaka wanda bai da gaskiya don wai kuna tausaya masa wayan talo in kun an ta adilu ku ce za ku bar adalci ai da Allah ta adilu ya zama ba ku yi adalci ba ai kar ku yadda ku bar gaskiya wayan talo idan ba ka kada da alsuna ka kun arsuna ko ta fuskar sai shaidar autan biluwa autan bulu har ɗan gwamnati taurin kai akan wani haƙƙi da yake kan ko ya zama ba ku zartar da shi ba ya sai ko bayan yankirin ba a faifalan tun ki zo daga an faza na faza mai laziri ne ko an faza shi ne mutane falan tun ki zo ila ba da bude mafi ya zartar da shi mafi ba da yankirin fa inna laha a an kore ko ka ba da ko ka kau da kai an ada'i a daga ba da shaida jumlatan gaba daya fa inna laha kana mata wani na hadira to ku sani Allah yana sane da abin da kuke aikatawa da abin da kuke aikatawa Allah yana sane da shi bai zai kun yi zai muku sakayya a kansa ya ayyuhan lazina amanu ya wa'anda suke mummune ya wanda suke yadda da Allah suke yadda da manzo suke yadda da Qur'ani ta hanyar billahi ku dore duk wannan imanin da kuka yi ba daidai ne ba a yanzu ka yi imani amma an an jima a same ka da hali na rashin imani dan ko kamar ka nuna sannan ka bar imanin ke ya nuna kamar ka bar imanin kenan sai yasa a koyaushe yadda ba a shiga imanin nan kai zama a komai na imanin da ke nuna wa zahiran wa batinan a zahirinsa da batininsa dawo mu ala da imani ku dore masa imani billahi da Allah wa rasulihi da manzansa wa a'lamu wa sallallahu alaihi wa sallam da zai zala ala rasuli ku imani da littafin da Allah ya saukar da manzansa Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Qur'ani shine Qur'ani ko yaushe ku zama masa imani da waɗanda kada a wasu halaye a same ka ba ne jiya ne ga manzo ba amma kuma a wani matsayi kafa kowa matsawa ko kafa kowa ɗauko da zahiru ba da ko salati da kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam an yadda da shi ko da safe kai ne mai saukar da lahiru amma rana tana yi za da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka jingine waje da to Allah ka dore ko bisa san annabi Allah ke ka san salatin da kake da annabi ya gadan ma san annabi sai wannan nan ko in ka same shi ne zai dora ka akai cikakken koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zai amfani kai masa salati da safe amma kuma da rana ko da hantsi na yi ka kuma fita kake ta tsarin ina wannan aikin ka tsaya ka tsarin na san shi ne amfanin salatin ma ina ba amfanin salatin ko kuma qur'anin kai ne mai zama a tafsiri amma kuma an jima da rana abin da yake cikin tafsiri abin da yake cikin qur'ani kai ne kafa kowa ke ta wato ina tafsirin dan Allah an yi imani da qur'ani an yi imani da qur'ani a a sane ka ko yaushe a rike kake da imanin nan naka a sane ka ko yaushe rike kake da tsarin manzo sallallahu alaihi wasallam a sane ka ko yaushe rike kake da qur'ani shine aminu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل يقول لك ان الله سوكر من قبل تن ابايا يا كم من زني kada su ana nufin baki ɗaya da fitar duka da tsaron da Allah ya saukar ku imani da su wala ya fara la bala ka ce ku ne ku ne wala ilahi duk wanda ya kafarce da Allah ko ya kafarce da mala'iku ko ya kafarce da littattafai da Allah ya saukar ko ya kafarce da manzannin Allah ko ya kafarce da wani daga cikin su ko da guda ɗaya ne ya ware ya ce shi wani bai yarda da shi ba wani da ko ka fita da ranar lahira to ka ranar da ranar lahira wannan kan hakika ya face facewa wanda yake mai nisantawa daga gaskiya ba ya kan gaskiya wato anil haƙi ya face daga gaskiya
Thank you.
wallazi na amanu hakika wa inna da suka yi imani suka yi imani da annabi Musa san su ne Yahudawa sun ma kafaru sannan suka kafirce bai ba su izini da bautar dan malaki sun ma amanu sannan ko daga ba suka dawo suka riko da imanin ba da wahudu Musa ile bayan dawo annabi Musa zuwa gare su sun ma kafaru sannan suka kafirce da Isa da annabi Isa sun ma zado kufran sannan suka kara kafirce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama na yakuri Allah ne ga sirrin bayan da za a yi Allah ya musu gafara ma a gamu a nai matukar dai sun ci gaba da zama bisa wannan hali nasu wannan biyu ka nuna cewa in sun tuba Allah ba zai karbi tuban su ba matukar sun tuba kafin ya sa gargara to ai Allah zai karbi tuban su amma dai suna kan irin wannan tsarin yau su ne imani gobe kafirci yau su ne imani gobe kafirci da ta su taba dauka Allah zai gafarta musu sai sun dawo sun yi riko da imanin hakikanin riko da imani kuma wannan ayar an kawo ne don faɗakarwa ga mummune cewa ko in fa da kai cewa mummune dole ne kuma za ku yi aikin imanin koyaushe dan ga wa'yansu suna da awar imanin amma suna wasu ayyuka miyagu ga matsayin da suka samu wajen Allah to ku kiyaye kai ya zama matsayin ku wajen Allah irin nasu ne ku kiyaya kai ya zama matsayin ku wajen Allah irin nasu ne bayan da za Allah ya gafarta musu wala ne hadiya musu rila bayan da za Allah ya shirya da su kan tsari ila lafiya zuwa gaskiya wasu wasu malaman tafsirin suka ce al'ayatu wannan aya tana magana ne akan munafikai masu wasa da addini masu wasa da addini wani zagala irin yadda kuma a yanzu irin su suka yi musamman a shugabannin musulmi sai a samu shugaba ya ce ayya ware magudan kuɗi ma don a gina masallaci ko ya je wajen ma yana tunawa mutane a yi shi ya da addini kuma kuma yana tunawa ko a tsaya a kula da addini shine tsayuwar mu shine muka gada shine kaza da kaza amma kuma zuwa yamma a jera wasu kulle-kullen na raunana addini ana kulle-kullen da wasu dabban na raunana addini kaga wannan ne yake kawowa ai munafinci idan da da imanin akwai imani a zuciya a irin haka ba zai yi ba ba za a samu irin wannan ba to wanda za kala wannan ne yasa ubangiji ya ce Allah zai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashirin munafiqina kai gargadi ga munafiqai wannan da aka ce bashir din wato isti'ara ce ta hakuniya isti'ara ce wadda malaman balaga suke kiranta ta hakuniya a hajjarku ka ba su labari ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam da annabi bazara na lima cewa su gama munafincin nasu suna hangen sun kai a nan duniya sun yaudari bayan allah suna nuna musu cewa su musulmi ne su musulmai ne amma kuma zukatan su ba abin da ya ga bai bai ta in ba munafinci ba to akwai azaba mai radadi tana jiran su a lahira don sun samu kaiwa wajen bayan Allah ba su samu kaiwa wajen Allah ba sun yaudari bayan Allah to akwai azaba mai radadi tana jiran su a lahira ko wanne shi ne wuta Allah zai ne ta zuna sai ta daura da ne su ayi munafikai na hakika ba wasu bane munafikai na hakika illa masu rukan kafirai a matsayin abokansu wanda za su jikimta za su yi mu'amala da su su kyale mummune saboda abin da suke hange a cikin suna daga karfi suna cewa ina amla muhammadin la ya timu wani marin manzon sallar da sallar zai samu kaiwa ba irin da yanda yanzu ma dai aka fi samun haka musamman daga shugabannin musulmi ya zama shugaban yana da awon musulunci amma haɗa kansa da kafirai abincin gidansa ba wani baya da ya ci sai kafiran sun ba shi labarin cewa ai lafiya nan ba a yi masa wani abin nan ba a ciki bai yadda da kansa bai yadda da mutanen sa bai yadda da kowa ba sai da kafiran nan amma kuma ya bi kowa da awon musulunci to wannan ya sani azaba ne na dadi tana jiransa ai ta kuna inda hulɗin ba yanzu neman ɗaukaka suke da haɗa kan da suke da kafirai gani suke wannan haɗa kan da suke yi da kafirai shine zai dawo mutu duniya su a ce ta kai mutu yan lubuna suna nema jin wala ta da haɗa kan da suke da kafiran nan su samu ɗaukaka ya su samu inkari ikirari ne inkari ai lazimi na hain da kan taɓa ɗauka za su samu a wajen su sai na lizzata lillahi jami'a hakika ɗaukaka ta Allah ce shi kaɗai buwaya ta Allah ce shi kaɗai ta duniya wa lahira a duniya da lahira ba wanda zai samu ɗaukaka la izu ba wanda zai samu ɗaukaka illa man a azzahu sai ko wanda Allah ya ɗaukaka wanda wato daga azza ya izu irin na kunuti ko kun idza kunta fi zikril kunuti wala ya izu ya rabbi man adaita maksura wajen kasabar izzata li auliya'i ubangiji ya riga ya kaddara buwaya da ɗaukaka cewa ba makawa masoyansa su za su samu bi kaulihi da ya ce wani lahi da izzatu wani rasulihi wani muminina buwaya da ɗaukaka ta Allah ce kuma ya bayar ga manzo ya bayar ga wanda suke mummunai wala yubahu bi izzati gairi duk irin yanda wanda ba na Allah ba ya kai a duniyar nan to mai hankali kan wannan ya yaudare shi ko ya ruɗe shi in kafiri zai kai matsayin da zai kai a duniyar nan to kai mu ne wanda ya kai imani da Allah kan wannan ya yaudare dan abu ne na take kadan la yurran naka taqallubu allazina kafaru fil bilad mata'un qalilu thumma ma'ahum jahannam wa bi'sal mihad haba idan ka yi abin suna ta yadda suka ga dama a duniya su ne wannan su ne wannan su ne wannan ka ɗauka wajen sun kai wajen sun isa ina ba su kai ba ba su isa ba don wata take ne kaɗan aka ba su su yi yadda suke so ɗin amma a ƙarshe me zai same su kuma ma'awa hun jahannam to أنزل عليكم في الكتاب أو إذا قريت من آيات الله يكفر بها يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جميع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقد نزل عليكم وقد نزل عليكم حقيقة ko mummune ne an riga an faɗa muku an saukar a gare ku da Qur'anin nan da kuke karantawa sai suratul an'am a cikin suratul an'am an za sami'tu ayatin lahi abin da aka saukar muku shine cewa idan kun ji ayoyi na Allah yi kufaru biha ana butulcewa da ita wa yutta za'u biha ana yin izgili da ita fala taqudu ma'ahu ba ko ba cewa za ku zauna tare da wannan masu kafircewa da ayoyin na Allah ko masu izgili da ayoyin Allah wato an din muhaffafa ce annahu wa huwa naibul fa'il wannan annatin da ma'budan nata shine naibul fa'ilin nuzila ta yi kuma a ce an ɗin mufassira ce ko tunda nuzila ta kunshi ma'anar kauri abin da aka saukar muku da shi shi ne cewa ya zama an ɗin mufassira ce kenan ko wa ba'da ma'anar kauli na nuhuru ke kan fassaratil jumlatatil zikri wa rat an tilkumul jannatu ba'da nudu an suna'il fulka bihi tasudu to hatta ya horo fi hadisin gairi sai ya fasin bar kada ku za ku zauna ma alkafirin ta da kafin wani sazi da kuma sun jinin sai ya fasin kunsa a cikin wata maganar daban wannan tunatarwa ne ake tunatar da mummune da abin da aka saukar a makka daga faɗin ubangiji wanda ya rasu lalina horo na ke haya tuna tsarin maka horo fi hadisin gairi wannan yin sai naka shaidanu fada ta kwalwa da zikire ma alkawalin zalimina inna kuma yi zan musulun dan in kuka ce za ku zauna tare da su to da ku da su kun zama wajen daya kan ku ɗauka za ku zauna su suna izini suna shigenci ga addini wai ko kuma kuna masu riko da addini kun kuma zauna waje daya ina ai kuna zama a tare da su to kun ajiye addinin naku ba ku da addinin asan nan fil isri a wajen ƙatin ma'am inda ku zauna tare da su kuna daidai da su a wajen zunubi ya fi jami'in sifati ba wanda a ce a ba komai da komai ba idan ba ku yadda da shi ba fil kufri ko daidai kuke da su a kafanci in kun yadda da shi ya faɗa a cikin babu tawil kullu fiddini duk mai farar da wani abu a addini ya shiga ayin wanda duk zai fara da abin da ba daidai ba a cikin addini ka ce za ka zauna tare da shi san da yake wannan aikin nasa to ka ɗaukai amma kai baka yadda ba to in dai baka yadda ba mai zai ne ya kawo zaman ka tare da shi ka tashi ka tashi ma da wanda ya yadda da abin da yake ba daidai ba ko su danya da ma'abuta aikata ba daidan ba kana bi manzilatin zai zama da shi da su duk daya wa illa ne ba shi ko da shi bai ba ko da shi bai ba kuma wannan ayar kamar matashiya ce musamman ga samari matasa a yanzu sai kaga mutum yana ta da'awa cewa shi ya yarda da shehunne ya yarda da waliyai amma juma'a tana yi sai ka gan shi ya je inda ake zagin waliyan wani ke zagin shehunne wai a nan zai sallah yana sauri ne ya tafi kuma yin sallah a nan ai ya zama wani yayi sai to ba wani yayi da za ka kawo wajen Allah irin wannan ka ɗauka Allah zai yadda da matuƙar ka je wajen masu zagin waliyai to da kai da su duk ɗaya ne kai ma zagin waliyan ne kake kake dan ba haka mutum ne kai ka wajen me ya kai ka wajen su shi ya sa wa man yujalis mujira shay halak wa rallafi mahalikin wa fi hulak wanda duk ya da zama da masu kin shehu to an ya gama halaka wa shehu qala huwa summun yasari kyau ya faɗa zama da masu inkarin nan ba ƙaramin guba ba ce guba ce wadda take natsuwa to amma samari abin ya shige su kwarai wasu ma ba samarin ba ne yayin ayyayin gari yayin gari ne abin da ake ai ba shi ne daidai ba ga wani yayi ya to in yayi ya zo da tsirara kai ka yi tafiya da tsirara do Allah kana da hankali ba abin da ba yayi baya kawo akwai kasashen da an fara samun masu tafiya tsirara ko da sunan su yayi ne suke kuma yanci ne suna da shi suna da shi suna da yancin su to kai yanzu dan Allah za ka karbi wannan ai ya kamata ko yayi ne da ya zo a san yayin da za a karba a san yayin da ba za a karba ba inna Allah jami'ul munafiqina ba makawa Allah sai ya tara baki ɗayan munafikai wal kafirina da baki ɗayan kafirai bi da nan a cikin wata jahannan jami'a gaba daya nan gaba za a faɗa cewa yau wutar mata munafikai ya tafi kowa tsanani kamar kama ofin duniya ana kufur wal istizai yanda a nan duniya suka haɗa kai bisa kafircewa da Allah bisa yin izgili ga addini yin izgili ga masu bin addini ko yaushe wanda suke masu bin addini a wajen su ba wanda ake wa izgili kamar su a yake dafumai ba san inda zamani yake ba ba san inda duniya take ba in ka za ka zaka ba Allah zaka manzo zaka ba Qur'anin Allah to ka zama kidahumi a wajen su ba ba san inda inda rayuwa ta dosa ba sun suka san inda rayuwa ta dosa wal iyazu billahi allazina lokacin da musulmi suka samu nasara muna da damar mu kashe ku a sannan amma kuma muka ce a kyale ku muka san yadda muka yi muka yi kudin da za a kyale ku wannan wannan alam nan na haku mai ruhin ashe ba mu ne muka yi kokarin kare ku daga mummune ba cewa kada su samu nasara a kanku ta fuskar ta da mummunan ji labarin da yadda muke aiko muku muke sanar da ku duk abin da suke ciki duk wani labari na su sai mu faɗa muku shi yasa ya kamata kenan in ji munafukan da suke faɗa wa kafirai cewa ku tarar da mu a cikin abin da kuka samu da irin abin da ba samu to da mu a raba hannu sannan a kuma na kuma da mu masu irin wannan hali kanku da ko mu ne masu irin wannan hali dole zai zata da muku da hankali amma ku sassauta damuwar da ku da su ku rage damuwar da su don da ku da su gaba daya za su zo gaban Allah kuma Allah zai hukunci tsakanin ku irin wannan cin mutuncin da suke muku da kokarin ganin bayan ku da suke a rayuwar duniya ba makawa Allah sai ya bi muku hakkin ku Allah zai hukunci tsakanin ku bai nan da su yau malkiyama ta ranar alkiyama kar sai siyar da ku aljanna wai ilahun nara so kuma shigar da su wuta wala in Allah ne ke na azumin ya sabila bayan da za Allah ya dora kafirai akan mummunai ubangiji ba zai sanya tafarki ba da kafirai akan mummunai fi lahira ne a lahira bit taubi da muka ce su musu urus ko wani ko a duniya da muka hujja ko a wuce zanen hujjoyi ko kuma a ce sun timbike daular musulmi a ibn arabi ya ce sai fa idan musulman ko mummunan suka koma abin da ke tsakanin su kuma ta junan su da ƙarya ta ƙarya ce yanzu a ta kokari ma abin da ke ba daidai ba ke kokarin aka an yada tsakanin musulmi su bar hani daga abin da duk bai dace ba bin kibare a sannan nasarar da kafin za su samu a kansu su suka jawo su suka jawo don an baka makami an ce ga ka harba in ka harba kai maganin abokin gaban ka sai ka ji kan harbawa har abokin gaban ya cimma to da Allah waye waye wa kanka ba kai kai wa kanka ba ba kai kai wa kanka ba ai an fita hakin ka an baka makamin kuma an fada ma ya za ka sarrafa shi yasa Allah ya ba mu da imani wanda imanin nan makami ne da ya fi karfin duk wani makami ba in dai an tsaya an yi riko da shi to amma ba a yi riko da shi din ba ba aka tsaya aka tsayawa a yi riko da shi hakikalin riko ya zama kafirai su suke suke tafiya musu tsarin su yadda suke gani daidai ko musulmi ba kai riko da tsarin naku ba sai dai ku ta aro naku ko aro naku a can ko aro naku a can ko aro naku a can ko aro naku a can gashi kuna da naku to da Allah zuwa sun yi nasara a kan ku waye jawo ba ku ka jawo ba innal munafiqina hakika munafikai ko yaushe gani suke wai za su iya yaudara Allah ba makawa ubangiji zai saka musu bisa wannan abu da suke za a yi musu shigo shigo ba zurfi za a ringa nuna musu kamar eh yadda suke kokari to haka ne abin nasu yana kaiwa amma a ƙarshe dan a kama su sai sun gama shiga sarai sannan za a kama su wata gaddama fil bakara ce irin wannan ya gabata a cikin surar bakara wai za a mu da salati duk sallar da aka za su tashi ga sallah ma mumini da za su yi sallah tare da mumini ta mutu sai su tashi zuwa ga sallah su sala suna masu kasa a suna masu jin nauyin san ba sa sa ran samun lada ba sa sallah sai don tsoron mutane wannan aya tana magana akan munafukai ne amma ta zage zarta akan dukkan musulmin da za a yi sallah ko ana sallah amma shi ya zamo fuskantarsa da sallan nan kaɗan su da yawa mutu a samu wasu masu zauna hira a yi kiran sallah wanda kiran sallan nan ne a kiran da musulmi ya zo wajen sallah kira ne ga dukkan musulmi ya zo wajen sallah amma su ba su kula da wannan ba a yi ikama ba su kula ba a yi kabbara harama ba su kula ba sai in za su yi kokari ma liman ya tafi ga ruku'u za a tafi a guje a je a bishin sallah saboda ai wata hira ce ake ansa da Allah ne kawo haka kasalin zuciya daga sallah da zuciyar sallah ta fuskanta ai ba za ta yi haka ba ta yi abin da baka taɓa samu ba a rayuwarka sannan limamin nan da kake gani ya kabbara harama a sannan ne Allah zai baka da kana tare da shi to amma sai ka zo na wani waje inna li rabbikum fi ayyami tahrikum la ahad ala fata arrula akan samu rahama ta taso a wani lokaci wanda ya lokacin da ta taso sai a shekara dubu irin da bata sake tasowa ba amma wanda aka samu yana tsaye a gofar Allah a sannan shi za ka kama in ba ka tsaye a gofar Allah sai ta wuce ka shi yasa kai kana ganin yau sallan nan inda ka taso ake yin ta wani burga za a yi ma a kan sallah a'a ba haka ba ta bar Allah ba ba ta bar sallah ba wani nau'i ne na munafinci a zuciyarka har shi yasa sallar nan take da nauyi a gare ka amma ba haka ba mai hankali ya ji an gina sallah an yi ikama ba ya wajen haba ai za ka hankali ya faɗi shi an gama gayyatar na Allah sun haɗa waje kai kana wani waje can kana wani goce-goce wai wala dai to kai maza ka zo kafin dai an ruku ko an ruku ka ba ba kai ma da kai aka sallar ba ko kuma dai ko ka ƙarshe ka samu ba dai an yi sallar jami'in da kai ba ina ai ba haka abin yake ba ai duk abin da ka gani na kirki kai kokari a yi da kai don baka san irin abin da za a bayar ba a cikin wannan ta yi kuma in an bayar din ba za a sake bayarwa ba har a gama rayuwarka ko har kai ka gama rayuwarka ka tafi kafin a sake sako irin wannan baiwa yanzu a koyaushe masu sauraro sauraro suke ba san ina ne za a yi dace ba duk abin da yake tsayawa ne a kofar Allah to ba wa ya lizinta ka a ce ga sun zuwa kofa Allah kai ka zuwa kana wata hira ai kai ke dan gari ne kan kai hawaye yanzu kamar ma masu irin wannan yamma ba wasu ke da abu maki da abu mai ne a yi ba su kansu bai waye ba to ra'unan nasa kawai sai duk abin da suke yi suna yin riya ne ga mutane da mutane su gani da sallar da suke dan mutane su dinga cewa ai mummune ne wala sunnallah sallar da suke ba sa tuna Allah la yasalluna ba sa yin sallar illa galila sai kadan riya'an riya'an sai ko dan riya har su yarahumun nasu inda mutane za su gansu ko ko sallar da suke ba sa tuna Allah tun daga kabbara har sallama ba su tuna Allah ba da sun yi sun tsaya sun yi ruku a zahiri sun yi sujada a zahiri sun yi komai a zahiri amma dai zuciyar ta su ba ga sallar take ba tana wani waje can مزمزمين مزمزمين حال kasancewa su masu kai kawo mutane da yana masu kai kawo bai da zalika tsakanin kafirci da imani la mansuri na ila haula su ba za ka iya cewa kafirai ba ne lil zalihim al imana don suna bayyana imani za ka gan su a masallaci wala ilaha illa su ko da ke mone bane ya kufre dan zuciyarsu ba imani kafirci ne ke cikin zuciyarsu kuma yurin lahu wanda dai Allah ya fitar falan da irin sabila to fa ba za ka iya samun mata hanya ba ila huda zuwa shari'a wanda dai Allah ya nufi da shi to kuma ai da abin da za ka yi sai ka yi iyaka nan iyakan kanka kacewa irin da wanda ake faɗa ne da hankali sun mahaukaci a kodin shi kanku ake ji da abin da za ka faɗa to kanka kawai kake faɗawa ya yi wanda zai na amana ya yi wanda zai na amana ya waɗanda suke mummune wanda suke imani da Allah da manzo suke imani da addinin Allah suke imani da littafin Allah na ta zurke fi na da milin ku kiyayi rukun kafirai a matsayin masoyan ku abokan ku wanda za ku ringa haɗa kai da su ku kyale mummune dan yin haka aiki ne na munafukai kada ku ce za ku kamata da su kada ku ce za ku kamanta da su man tashabbaha bi qawlu fa huwa minhu a cikin da ya zai da ya zai da ya zai da yanzu kuna so ne ku ba da dama ga Allah akan cewa ya rike ku da azaba bin walatin da aka kan da kuke da kafirai dan kuna da wani imani amma kun haɗa kai da kafirai to ku sani ba abin da zai hana Allah ya rike ku da azaba burhanan bayyana nan ko kun ba da hujja a fili bisa cewa ko munafikai ne innal munafiqina
والمنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا innal munafiqina hakika wanda suke munafikai fi dark al suna kasan kasa minan nari suna rufi na kasan kasa a wuta shi yasa azaba ta su ta kowa tsanani wa huwa qaruha shine zurfinta domin kafircin su ya fi muni daga kafircin duk wani kafiri ila al-kufri ila al-muslimina dan bayan kafirci wanda ke kanta a zuciyarsu kuma sun hada da yaudarar musulmi na yaudare kuwa ai ya cancanci komai ma a yi masa na azaba wannan da jirin nasira bayan da za a yi ka samu wani wanda zai iya kare su daga azaba nan mani amin azabi wanda zai kare su daga azaba الذين كانوا وأكلوا واعتصموا بالله وأخلصوا وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما innan lazina tabu sai fa waɗanda yake sun tuba minan nifaji daga munafinci in sun bar munafincin suka dawo suka gyara zuciyarsu ya zama zuciyar ma imani ce a fara ta ba nomi za su zama tare da mummune wa asulahu suka gyara ma absadu abinda suka ɓoye bata daga asauransu da halayensu sanda suke cikin munafinci wa ahalar wa ta samu billahi suka yi riko da igiyar Allah shine addinin Allah ya zama komai za su zuciyarsu da zahirinsu duk suna tafiya ne bisa tsarin addinin Allah kamar ta kobi ne suka yi riko da addinin Allah a fa'ula wa ala su dinahu suka tsarkake addinin su lillahi dan Allah minan riya'i suka bar duk abin da ake kira riya fa'ula kamar luminin to kamar wa'annan su kam suna tare da mummunai a duniya da lahira a cikin abin da za a ba mummunan wasu fayyukin lahun mumini na jirar azima ba makawa allah zai ba mummunai lada mai girma za a ga ladan da allah zai bayar ga waɗanda suke mummunai fi lahira fi a lahira huwal jannatu shine aljanna jama abin da yake ya fi girma daga aljanna samun yardar allah wani ruwani min allahi akbar to ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمرتم وكان الله شاكرا عليما ma ya fa'alu Allah bi azabikum ba abin da zai sa Allah ya muku azaba ba abin da zai sa Allah ya muku azaba in shakartu idan kuka gode wa ni'imominsa in kun ga Allah ya muku azaba to ba ku gode wa ni'imominsa ba amma in dai ya ku ga ni'imomin da ya muku ku gode masa akai to ai ba abin da zai sa Allah ya taba ku duniya da lahira kuwa in a nan duniya sai Allah ya kubutar da ku haka nan a lahira ma nan ma kana ma kenan wa amantu ko kuka imani bihi da shi ai la yu'azzibukum min izan ai ba zai muku azaba ba a yayin nan wa kana Allahu shakira ubangiji bai gushe ba mai yawan godiya ne ga ayyukan kirki da ke zuwa daga wajen mummune ba mai godiya bisa aikin kirki da za a yi irin Allah ta baraka wa ta'ala in dai kai abin da yake kyakkyawa to Allah sai ya gode ba akan wannan Ah, ya gabalu li yasira shi yasa da cikin sunayen Allah ma ashakuru ashakuru mai yawan godiya akan abu dan kaɗan za ka yi amma Allah ya gode ba ya gabalu li yasira yana karɓar dan kaɗan ya ba da mai yawa dan aiki dan kaɗan za ka yi amma ya baka lada mai yawa alima masani bi haƙƙi shukurkum da haƙiƙanin godiyar da kuka yi gare shi da kuma imanin ku Allah yana sane da godiyar da kuka yi masa yana sane ma da imanin ku to Allah ya sanya mu daga masu godiya gare shi a dukkan nemo da nan Allah ya kashi an kawo izifi goma ko ana ta da za a yi kokari a shekarar da zama an kai goma in Allah ya sa ga aka kai sha biyu don Allah